طيب. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau na ga wata ne? sha shida ga watan rajab shekara ta 1947 wanda ya daidai da shida ga watan januwari 2026 miladiya a wannan zango namu na karatu da mun zo zangon karshe a shekara da muke katin zaure insha Allah yanzu kuma za mu sace cikin da suka rage a shekara kafin ramadan za mu za mu karanta za mu karatu za mu daura cikin ilmi na nahau za mu karanta waɗannan wannan littafi ba wai shi za mu karanta ba akwai abubuwa da yawa da za mu da watakila za mu dan daga zuwa da su saboda idan mana kan madhal wani abin da wannan littafi suka zo da shi madhal ne kusan ka isa mashiga ne ne da ma dai wani lokaci za mu je wani suna tafai ko ba za mu dawo mu yi mamtun wani da wasu bayanai ba watakila bai zo ya cidda farkon katin ba ko wani abu kan bai kama da haka da ba muka dan samu abubuwa masu dan sauki aka dan yi daura ya dan takura kan shi tsaya ya saurara to dai zai zama mashi wato kamar dan ba da yanda aka shiga wasu abubuwa zai fahimci ina aka dusa shi wannan littafi za mu yi alwajiz fi nahwi wa sarf mun yi kokari kwarai da gaske wajen mu binciko littafin da zai zama a zama wanda yake wuce zama sati biyar abin da ya kama da haka za mu iya karance shi ba wannan nan ma za mu yi gaggawa da dai shafi a ɗaya da arba'in ne sana ka sai gaggawa sai dai kwarai da gaske kusan abubuwan da suka kawo abubuwa ne masu sauki kuma galibin abubuwan sun kawo ayoyin qur'ani da wannan littafi din na na so so littafi ne da ni kai na amfani da kusan gaske ba makira fi nahi wa sarf amma kuma shi ba zai ce za a sauki za a sauki a irin wannan zaman ba littafi ne mai kyau kuma musamman wanda yake musulmi to za ka ga akwai halfiya na musulunci sosai su shi ma wannan wanda ya fi shahara na na alwazi to ba karamin kokari aka yi kware da gaske ba illa ya kare shi mutum zai karanta to yana bukatar tabaridin ya zama yana yi ko ana in muka yi a rika kokari kware da gaske ana zuwa a koma gida ana yin tamarin da take da muka zo in dai lokaci ya ba mu ko mun samu sarari ya danganta da yanayin da muka tsinci kanmu gaba da karshe haka za mu dan muka zo ko na hawo kafin shiga sarfin ila za mu dan ba da dan aiki a je gida a yi aka dawo dai sai magani in zai yi mun iya dubawa baki dai shi kenan amma dai wannan su mutanen kansa ne jami'a islamiyya na kansa malamai suka zauna suka suka haɗe irin wannan saboda zama an gyara ma an gyara ma musulmai musulmai wato ilimin su na wato abinda abinda zai zama zai kiyaye musu addini su larabci ba wai ba wai wato ilimi ne wanda yake laraba kadai ba larabci musamman wani larabci ne wannan da arabitul fusha addini ce kiyaye ta kamar da su ibn taymiyyah suka faɗa tun ya zama ya iya larabci wannan addini ne shi kansa ba wai shawara ake ba shi ba ba wani zai ce zai addinin musulunci kuma ya ce bai iya larabci kuma zai hukuncin da aka dosa kawai zai ta hawa muhammad sani sai dai ya zama ya da malumat din information din nan dai dan bayanai amma dai ilimin addini ba zai zama ya da shi ba tana arabi da kane kwarai da gaske mutum ya ce wai zai shiga tattaunawa lamarin addini kuma bai san larabci ba wasu bangarori da dama na duniya sun jaraba wannan to zai ga sun samu ma'alumatan amma kuma ba su samu larabci ba bangarorin indiya da yawa da kurdawa za ku ga suna da wannan kokarin kusan duk ilmukan addini sun mai da su yaran su to wannan ya taimaka kwarai da gaske ya taimaka wajen su fahimci abubuwa da sauransu da sauransu amma za ga kuma tare da haka kuma ana samun su da wasu gagarumar kurakurai wajen wato zuwa da wasu fatoyi ko zuwa da wasu fahimce-fahimce marasa kyau a indiya da kuma bangarorin indiya ne gani za ka sami wasu sun ya zama mutum ya zama profesa ma bai larabci duk da su sa da kokari kuma ba wai irinmu ne na yamma na masu ilimi suke son samu nan ba wai irinmu ne wanda muke sana'a da shi ba za ga mutum sana'a yake da shi kawai shi ba ya ilarci ba ne kuma ba sana'a yake da shi tsaba ya zama dan duniya a su malamai ne kuma gyara wasu sun su kawo in su magududi da za ka same su ni kusan duk malamai da kuka sani a indiya in dai ba wanda suke shaharu a da raji suka wallafa wallafe ba irin dai irin masu da awan nan a galiban su wani lokaci ba wai sun jaku ne a larabci sosai ba to sani larabci mu yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka wannan katu a tsaya a duk abin da muka faɗa ba a tsaya a kiyaye shi kuma mu ma rasa larabci abin da ke bukata ba wai shine mu san ka'idoji ba kawai mu ma rasa malaman mu suna cewa ko da kai kadai ne ka je ko da kai da bango ne ka tana rubucin haka mu kuma mun jarraba haka mun gani galibi wani lokaci ba karka sai karsa ba za ka yi larabcin kana keken ka wata ka dawo gida tafiya mutu awa daya talatin arba'in sai ka tana rubucin kawai a yanka kama wani ba kuci amma da zarar an ganka da dan uniform ka alama cewa kai ɗalibi ne to ba mai damuwa gaskiya ta mun samu ilimi ta haka sosan gaske wannan husuncin da malaman mu ke gaya mana cewa musamman abubuwa da suke bukatar marasa to ko da kai kadai ne kai kai da kai kai din kuma ka samu kanka lokaci karka jarabawa tamari in ka rika yi kai kanka to wannan shi yasa kawai ka rike larabci amma dan ka karanta larabci kawai a littafi wannan ba zai sa mutum ya larabci ba gaskiya saboda wannan zai zama kamar 30% ne in ɗari talatin za mu iya za mu iya yi a nan saba'in ne to mutum shi ne zai ta ƙoƙarinsa mutum zai ce ta ƙoƙarinsa kuma ya tabbatar abin sun zauna wata hana insha Allah za ku iya ganin bayan mun yi wannan ilimin nahu an samu nasan da ake bukata ga mun ɗauko ilimin imla'i shi ma shi ma ilimi ne mai zaman kansa galibi yanzu saboda an yi rakata da imla'i a makarantun islamiyya zai ga matasa ɗaliban ilimi amma kusa musu iya rubutun larabci ba ba sai ka ɗauki larabci ba ko dai zama shi a ran mani qur'ani ya iya karantawa sai ka yanzu aka ce ka ɗauki larabci sai daga mata rubutun qur'ani to kana kuma ba daidai ne ba ko kuma ya zama ba shi ba ki ba ba san ya ake rubutun ba to wannan dai yana da muhimmanci kwarai da gaske a banda wannan wataƙila ta na ku gama zo mun ɗauko wani ɓangare na ilimin balaga gudun ilimin balaga yana cikin kamar za mu sani a a majalisi amma sai na ya yi tsauri na eh da akwai amma dai insha Allah sai abubuwan sun dan sun dan yi sun dan ƙara zama sun kyautatu sai mu gani wata na ma wata kila za ku ga mun zo mu daura na na na ilimin mantiki ilimin mantiki ina son sosai zama kun fahimce shi sosai saboda shine madhal na karanta wasu littafai musamman usul fiqh da muke karantawa muka ƙara da isa to wanda bai fahimci mantiki ba kusan jiya da yaran mantiki suke yi wanda bai fahimci wannan ilmin kalam din ba zai zama akwai matsala to kuma madhal ne zuwa ga tabi'in tabiya kuma wasu maganganun ana yi a malamin mu Muhammad Sani Umar yana cewa tsakanin malamai ma wani lokaci suka tsaya su tattauna su ce wani littafi ga baki da na ibn tabiya mujalji ɗaya kaso kam ɗinsa littafin ko kuma mujalji ɗaya da littafin sai ba su fahimci shi ba me kuka fahimta a ciki kaza kaza kaza kaza kaza malam yana a lokacin yana faɗa ya ce ba fa ana magana fa wai ɗalibai ba ana magana malamai akan a tattauna a tattauna akan cewa littafin ibn taymiya tsaurin gaske shi yasa da yawa wasu rigingimu da ake yi a yanzu ibn taymiya yayi maganganu maganganu akan su to amma saboda galibin har masu malamai masu da'awa a kasan nan ba sa iya zuwa su kan littafin ibn taymiya din su fahimci shi sai sai ya zama kuma sun tsaya akan wasu wasu masu shari ko wasu muktasarat har idan ma wani lokaci suna jifan ibn taymiya da abinda wasu yan bid'a suka fara faɗi suna ganin kamar da gaske ne da kuma rashin karanta ibn tafin nashi tafin nashi kuma a fahimce shi in ka karanta ba ka karanta kawai ka wuce ba ka fahimta to gaskiya mutum bai san wannan ilimi na matsakin ba to shi ma akwai matsala saboda haka wannan ilimin na haushi ya zama shine kamar dan ba a wajen mu insha Allah kai tsaye za mu shiga takadimin da suka yi wannan ba sai mun karanta ba babu da lokacin takadimi takadimi sun yi ne da ba suka faɗi yadda suka zaɓo abubuwa muhimmai a ilimin na ba kuma suka zaɓo ba kuma hata abubuwan da suka zaɓo din ga sun kyautata bayanai kwarai da gaske za ga bayanan a cikin a wato kadaran kadan aka yi ba wai an wasa ne an jalta ba so kai ne za mu shiga cikin tamhid na shato ilmin nahwu muqaddima ne kawai yau insha Allah zuwa wataƙila ƙarfe takwas haka da yan kai haka sai mu sai mu haƙura mu bar shi haka nan gobe idan muka zo mun ce takwas za mu tashi ko to insha Allah takwas in ta yi sai a hakura dai a yau gobe kuma insha Allah shida da rabi insha Allah zama na zo da wuri wuri saboda haka to kaga shida da rabi kafin shida da rabi kuma sai ku zo ku halarta kenan sai mu fara a wannan lokaci da na'am eh ba komai ai yana da wani uzuri sai ta kuma eh suka ce nash'atu tamhid shimfida nash'atu ilmin nahwi yanda wato ilimin nahau ya ya faru asali galibi ilimin nahau nan ana magana ilimi a zama ilimi takamamme na musamman ana yi ana kan tashi a matsayin wani ilimi na musamman da aka bantare shi kuma da ilimuka da ta a dunkule suke da ta da ilimuka da kula har wani ilimin kimiyya da shi a dunkule ki za ka ga su su Aristo Aristotle su Plato din su Socrates din kusan suna tattauna lamarin mulki tattauna lamarin kimiyya tattauna lamarin morality shine halayya da kuma yadda za a kyautata dabi'u su kyautata su yi magana kan komi a ilimi da amma daga baya aka dinga har ilimin wato ilimin nafs ilimi na psychology da sauransu amma daga baya aka dinga rarrabewa aka dinga rarrabewa aka dinga rarrabewa to haka ilimuka suke kusan a Qur'ani za ka ga da Qur'ani shi ba a haɗe yake amma zama da ilimin tafsiri muna da ilimin ulumul qur'an din shi kansa banda ya shiga cikin tafsiri akwai usul tafsir din su kansu sannan kuma za ka ga akwai bangarorin ilimin al-waqf wal ibtida ilimi ne mai zaman kansa ilimin tajwidi ilimi ne mai zaman kansa da sauransa da sauransu dai za ku ga duk da ta a cure yake a mulmule amma kuma daga baya saboda bukatuwa da ake da shi da kuma raunin al'umma ana ƙara nutsawa cikin rayuwa ana hulɗa da juna kuma asalin wato yanda abubuwa su ya kamata su zama kuma suna da rikirkicewa yanzu shi zai magana kan ilimin nahau ilimin nahau abu ne a wurin larabawa da ke amurkanci suna amfani da abinsu kamar mu ne a hausa na wani ya zai an ce wani bature misali mu kaddara shi fara rubuta ilimin ilimin hausa nahawun hausa ba wani ce shine ba wani ba zai zama ya zama hujja akan ba shi saboda mu da muke magana da hausa mu ne hujja akan duk wata ka'ida yanzu ya je ya duba ne ya kai muke magana sai ya rubuta to wannan shine abin nan نشأة علم النحو لبثت اللغة العربية في ربوع الجزيرة العربية خالصة لأبنائها ilimin larabci wato ya ci gaba da wanzuwa ko lugar larabci wannan yare na larabci ya ci gaba da wanzuwa a gidajen tsibirin larabawa ya zama khalisatan li abna'iha ya zama wato tsantsa ga larabawan suna yin maganan su ghayra mashubatin bi luqatil a'ajib bai garwaye da wani yare na wato ajamawa ba balarabe ya ce ba ajame mu ne ba hausa mu ce gwari ba gwari su duk wanda bai iya larabci ba ba larabci ke ba to ba wai ba ya bayyana ba bayani yake filla filla ba yana yin dudurinsa ne kawai ujuma ce a bakinsa su kuma ka zace غير مشروبة بلغة الأعاجم حتى سمع نور الإسلام a wato haka abin yake babu abin da yake ya garwaya da yaransu suna nan da yaransu garari ya garar su har sai da hasken musulunci ya keto wata sa'ata ruqatu dawlat al-islamiyya kuma wato yanayin garuruwan musulmai suka yalwatu suka yawa fi ahd al-khulafa ar-rashidin wato zamanin khalifofin nan shiryayyu wa mutaddat sultanuha ila ma wara'a hudud al-jazirah al-arabiyya ya zama wato mulkin larabawa da mulkin musulmai a wannan lokaci ya faɗaɗa har zuwa wato abin da yake gaba da wato iyakoki na wato tsibirin larabawa wal amrul ladhi adda ila ikhtilaf al arabi bil ajami abin da yaje jayyo daga bayan larabawa da wanda ba larabawa suka dinga cudanyo cudanye in cudanye ka ikhtilafan amiqan cudanya mai tsan mai zurfi ka ga an sami farisawa sun shigo farisawa sun shigo suna da suna da tasu wato fahimtar abubuwa da suna da bincike-bincike da suka yi kuma ma daga baya lokacin ma'amun aka gabatar da su ya zama su ne za su rika suka yi wasu rubuce-rubuce suka tarjama shi daga yaran zuwa zuwa zuwa yaren musulunci to sun haifar da matsaloli dai amma kuma an sun kawo ilimuka kusan larabawa su saba irin wannan rubutu na ilimi haka su taskace yadda zai zama an mai da jauyi ya zama jauyi akademi ba jauyi ya zama na ilimi na makaranta su saba da wannan ba saboda haka waɗannan wani malamai ba sun taimaka saboda su saba da shi a sauran yarukan su sai dai kuma sun kawo matsaloli su turawa bangaren turawa bangaren rumawa su kuma galibi su sun kawo mana bangaren ilimin muka falsafa ce falsafa ne suka zo da shi da su ma falsafa ta su falsafa da suka kawo akwai wannan sannan kuma da yawa da karewan ɗabi'u kyawawa a wannan lokaci farisa sun taimaka kwarai da gaske wannan dai dubu da ɗaya da kuma wato su ibn muqaffa da sauransu da suka zuga zuwa da wasu littattafai na batsa da sauransu irin novels irin wannan kusan da a lokacin su aka fassara su to to sun yi an yi amfani sun yi amfani dai ilimuka na kimiyya da waye sun shigo cikin gidan musulunci to kuma maimakon a tantance to kuma ba wai malamai ne suka shiga abin ba balle wani wasu wasu su ma hakkin su ci ne wasu su kuma wasu addini suke yi lokacin shi da damu hikima da aka yi asali lokacin harun rashid aka fara daga baya kuma shi abun ya zo ya kyara kyautata abun ya ma ya ma mai da shi labirari da duk wani mai ilimi zai shiga ya sa kuɗi duk ka zo ka fassara wani littafi na ilimi za a baka kaza sa alkindi a nan ne aka bude mishi kindiyansa da sauransu so abubuwan da an kama ilimuka din amma kuma an samu shirgirma da iri iri za ka ga kusan wa'annan duk za a ga daga kafiri ko mulhidi duk su suka dinga koyarwa suka dinga rubuce-rubucen ba tare a tantance ba da an yi haƙuri a lokacin yadda su sabai suka suka aka ce lokacin umar a lokacin bai ba dama ba ya fara samun wannan lokacin sai ba ya fara dama ba to amma magabata a lokacin nan abinda malamai suka ce da an yi haƙuri a jiya zaɓo wasu manya masu addini su su fara koya koya abu suka fara koya kuma su kuma sai su tarjaba kaga mu huta to amma mu sai abin ya zama ba haka abin yake ba kawai ya zama shi su ma'amun hankali cewa tashi da wani ilimi kawai ilimin nan kawai su mai aka musu su an ce wasu daga cikin ilimukan ma haka ya rika aikawa wajen rumawa turawan nan to sai wa'annan miyagun ilimuka din na falsafar da waye ya je ya musu dabi ya musu kankari ya toshe su su ce da a haƙo su a a ba su ce a hanya da musulmi ba sanin me suke wasa ba ya je ya sa aka ba musu to haka masu ma bangaren farisawa saboda hakikin da suke da shi kan musulunci to ya sa wasu ilmuka suka rika dawo mana da shi suka rika dawo mana da shi wanda ilmukan su ne su a gurguzunan da yawa da za su duk galibi a aƙida ce ta gudu ta ta farisawa ta mazzakiya abubuwa da yawa in kun duba ba shi muke ba amma dai ina son a fahimci cewa duk da wato gaza wato rashin kyakkyawan niyan wasu daga cikin su amma kuma an samu wasu sun kyakkyawan niyya kuma sun karatu sun rubutu mai kyau wanda kuma tarihi ya karbe ta kashi lokacin da muka samu orientalism su ba su bauta shirin kuna akwai wanda suka yi abin kirki akwai da kuma suka yi abin banza a haɗe suke mala ya ce al'amur lafi adda ila ikhtilaq al-arabi bil ajami ikhtilaqan amiqan athara ala lisan al-arabi al-fasih wanda ya zama ya yi tasiri akan ilimin larabci wato yaren larabci wanda ke gari a garadin wannan yaran fata sarrafa ilaihin lahan sai zama lahani ya sidada ya shiga cikin larabci ba sani ba wa asabatu wa afatul ujma sai zama waranci ya shiga cikin larabci daga baya wa kana awwala ma ikhtalla min kalamihim al-i'rab farko abin da ya fara aka fara samun tasgaro a maganar larabawa shine da irabi wanda kuma kusan da irabi wani gishiki ne a larabci shi larabci kana canza li'irabi to lamari zai lalace fa'ili ya zama fa'ulun bihi to ai abu ya lalace kuma ai wannan wannan sakon in ka ce baka iya kanta ba sai ka sa sai ka sa kuma mai laifi ya zama shine sarki sarki ko ya zama shine mai laifi aka shi sarki saboda lamarin li'irabi yadda yake a kaga yanayin li'irabi in ka ce wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin kana cewa wa idh tala ibrahimu rabbahu kaga shi Ibrahim ya zama shine mai jarabawa ubangiji kuma shi aka jaraba kaga bai lalace kuma amma kaga inda inda irabi ko idan sala Ibrahima shine maf'ul bihi rabbuhu kuma shine fa'ili to haka yana larabci yake to farko abin da ya fara samun matsala shine bangaren irabi ba bangaren sarfu ba bangaren irabi shi aka fara samun matsala da shi ai أواخر الكلمات التي تختلف المعاني باختلاف أحوالها شيني وتقرشن مسلسلا كلمومي اللاربتي wanda suke da sha bamban wato dangane da bambancin halin da aka suka tsinci kansu don rafi na rufa ila nasbin zuwa nasba ila jarra zuwa jarra wasali sama kamar da shi wasali kasa rufa kamar da shi wasali sama ko wani abin da ya kama da haka walqad kana al-lahnu ma'rufan fi sadr al-islam yace to lahani dai abu ne wanda ake an san shi a lokacin tun farkon musulunci ala ahdi rasul sallallahu alaihi wasallam tun zamanin manzon Allah wannan ba akwai sabani gaskiya wannan dai abin da za a ce wa an san shi a lokacin manzo Allah wannan abu ne bai idi kwarai da gaske da abin da ake kawo bai tabbata ba a cewa wai tun azabar manzo Allah an san wannan lahani ne manzo Allah ya bar larabawa larabawa ne na asali a lokacin larabawa ne na asali dan an samu wani wanda yake ya ji yayi wani rayuwa wanda yake ba ba irin larabawa ba ya yayi lahari wanda ba zai saka cewa su karata musu wannan su wai ya rasa ya lalace ba gashi to bari mu ne makaranta abin da shi ke cewa fa gadarawa ruwiya an ruwaito wannan da sai kun ta gyara gyare su musu yake ruwiya za ku ce fa gadar ruwiya anna rajulan lahana bi hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa wani ba wani ba Allah guda daya da aka samu ya taba yin lahadi a inanta manzo Allah matsala yana nan a wajen yayi lahadi to kaga da an samu mutum ɗaya kuma baya zama kuma waki aka aidin la takfi al'umum ai ko da an samu wani waki a guda ɗaya ba zai ka ce kuma wannan ya zama abin nan ba da dai lahani a wurin manzo Allah fa qala sai manzo Allah ce arshidu akhakum ku seta dan uwanku fa kada balla lalle ya bace wannan ruwaya da ya kawo Imam al-Hakim alayhi saburi shafta da shi a cikin al-musaddar kansa da lafazin arshidu akhakum fa kada balla nan shi wannan karin ƙari ne da ibn jinni ya kawo shi a cikin al-khasais ɗinsa amma wannan arshidu a hakun ruwaya ce da ake da ita ta hanyar al-hakim ya ruwaito a cikin a cikin al-mustadrak ɗinsa da risalar wanda yake akwai rauni ya ruwaito ta hanyar Abu Umair Ubayd ibn Muhammad an-Nahas daga Damra ibn Rabi'a da Mishqi daga Sa'ad ibn Abdullah ibn Sa'ad al-Aili daga babansa daga Abu Darda ruwaya akwai rauni shi abu umar tuka ne shi wannan isa ibn muhammad aka ce na ruwaitowa daga zamra ibn rabi'a zamra ibn rabi'a saduq ne hasan al-hadith aka ce ana ruwaitowa daga sa'ad ibn abdullah ibn sa'ad sa'ad ibn abdullah ibn sa'ad al-aili saduq ne shi ma to amma ba a san baban shi ba baban shi da yake ruwaitowa daga abu darda wannan ba a san shi ba saboda haka hadisi ne da'ifi ƙarin cewa faƙar balla wannan ƙari ne da wasu daga cikin ahalin lukas ke kawo wa ibn junni ya kawo shi cikin al-khasais dinsa in kun duba cikin musulun na al-hakim darji na uku shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas na zama na hadisi na dubu uku da sittin da ɗari shida da casa'in da biyar za ku sami wannan wannan hadisin amma hadisi ne wanda yake kaga asalin da abinda aka gina cewa can zamanin misali aka fara samun lahani kaga bai ba tabbata ba ta faga ba zai yi ka wannan ba kuma ko da ya tabbata wannan waqi'atu ainin ce wanda ba ta walazamta cewa dole a lokacin matsala abin ya fantsama warwaya ana abi bakar radiyallahu anhu annahu qala arwato daga abubakar as-siddiq Allah ta'ala ya da shi cewa la'an aqra'a fa usqifa in yi karatu in karanta qur'ani in sarai da wata aya ahabbu ilayya min an aqra'a fa alhana akan in yi karatu na karanta kuma in yi lahani to gwara in sanar da wata aya banta ce in ce wannan na banta an fahimci maganarsa wannan asari ban same ta da isnadin ta ba amma dai asyuti a cikin al-musir fi ulumin lugha ya kawo ta ya kawo ta ya kawo kisan haka ita ma dai tana bukatar dalili galibi waɗannan abubuwan dai za ga duk ba wai lalle sun tabbata ba ne galibin saboda ilimin qur'ani shi zama uwan qur'ani Qur'ani shi ya zama wato kamar uwa ba da baba ba dukkan ilmukan larabci saboda haka duk wanda ya zo a bangaren sa sai ga yana son kuma ya hada abin da manzo Allah ko ya hada abin da da wani hadisi ko abin nan za ga ilmi ilmin larabci adabi sai kawo addaba ne rabbi wannan manzo addaba ne rabbi wannan ba bai tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma a ce Qur'ani ma'adubatullah ne a sahih wannan magana ce da Abdullahi dan Mas'ud to galibi irin wannan bai tabbata zuwa ga zuwa ga manzo Allah ba duk da za ka ga wani lokaci a halin luka sukan zo su ce su kawo wannan suna faɗa abin da shahara ne kaga ba ana aika sai arshidu a hawa faqad balla duk da hadisi in ka cika kuma arshidu a khafu ne faqad balla to wannan yana buƙatar sai an bincika kwarai da gaske wa amsalatu lahani kathira nadhkuru minha misalan da ake samu a cewa tun a zamanin magabata aka fara samun da lahani suna da yawa za mu faɗa da wasu daga ciki ce ɗaya daga ciki shine marra Umar ibn Khattab Umar dan Khattab ya zo gittawa radiyallahu anhu Allah ta'ala ya da shi ala qaumi akan ga wasu mutane yusiuna ramiya wanda suke wato suna yin wato suna horar da kansu wajen wajen jifa da kibau amma kuma sun muna na yadda suke jifa din ba su kyautata yanayin jifa din ba faqara'ahum sa faqalu sai suka ce inna a faqara'ahum sai ya musu wato kamar ya ya mutsawa faƙalu sai suka ce ina ƙawon muta'allimi mutane da muke koyo fa a to kaga ina ƙawon muta'allimu ne kawata yi me zai kawo muta'allimi kuma fa'ar da mughdaban sai kawai jiya baya kyale su yana cikin cikin wato yana jima ba abin da suka faɗa ce wallahi la khadaqu la khada'ukum fi lisanikum ashaddu alayya min khada'ikum fi rabbikum yace to wallahi kuskuren da kuka yi a yaran ku harshen ku nan ya fi tsanani a waje na akan kuskuren da kuka yi a wannan jifa da kuka yi wannan asari al-khadim al-baghdadi shi ya fitar da shi a cikin al-jami' fi li akhlaq rawi wa adab sami a cikin wanda ya ruwato ta hanyar alhakam ibn abdullah al-aini dan uwan wancan wanda ya ruwato mana hadisin wanda ya ruwato hadisin arshidu akhakun faqad dalla na ku tana mun ce wanda ya ruwato shine sa'ad ibn abdullah ibn sa'ad to yana da dan uwa alhakam ibn abdullah ibn sa'ad al-aini ina ruwatowa daga az-zuhri daga salim dan gidan abdullahi dan umar daga babansa abdullahi dan umar da wani lafazi makamancin haka ba wai da lafazi kini da kini ba sun dan gyara lafazin su an ta cewa yi wallahi la zabbukum fi lahnatikum ashaddu alayya min lahnatikum fi ramikum sannan kuma daga baya ma ya ce manzo Allah ya ce rahim Allahu rajulan aslah min lisani shi kansa wannan wannan riwaya riwaya ce da'ifi ya jiddan da'if jiddan al-hakam ibn abdullah al-aidi makareci ne malawa hadisi da yawa su karanta shi kaga ba za a mutu tasu ba wannan riwaya mai tabbata bai ta kanta saboda a ce wannan ya fara faruwa ne ina son ku fahimci cewa galibin al'amari wannan ya fara faruwa ne lokacin lokacin sai na Ali wataƙila lokacin sai na Uthman tunda har a lokacin ya zama shi ne sanadiyan da ya sa aka haɗa Qur'ani in za ku tuna saboda Hudhaifa ya je ya jiyo abubuwa to amma dai abin bai bayyana sosai ba sai lokacin sai na Ali so lokacin an riga an shigo da dauloli da yawa cikin musulunci kuma ana cuɗanye cuɗanye ka ai abu mai alƙasa ibn salam ai ba masa bature ne ya zo da shi ya zo da shi ce ga ɗana ku koya mishi karatu har ya zama ɗan shi zama babban malami to kuma da yawa za ka samu wanda suka yi rubuce rubuce shi ma wahin nan za ga ai duk ba da ajamawa ne to kuma duk a lokacin da aka fara za ka same su tun lokacin lokacin su sai na alli ne aka fara haka su addu'a ali da sauransu har zuwa lokacin wani umayya zuwa kuma lokacin kuma wani abbas saboda haka wannan ruwaya ruwaya ce da'ifiya alhaka ibn abdullah al-aidi in ka je ka duba tarjama sa ka tarjama ce baka irin babu haske a cikinta. Warwuya kuma an ruwaito ana ratulan akara a arabiyya min suwati bara'a. Wani mutumi ya zo yana karantar da wani balaraban ƙauye suwati bara'a. Ƙaunahu ta'ala sai ya kanta faɗin alhabari umar mushriki na mara solihi. In ka ce mara solihi da wasali ƙasa, Allah ta'ala wato ya yi hannun riga da mushrikai da kuma ya yi hannun riga da manzansa. Kaga lamar ya lalace. بجر رسوله يجر وتلفظ رسوله فقال الأعرابي سيوان ينبل على مكوين شيء أو قد برئ الله من رسوله yace Allah Allah a ce ya yi hannun riga da manzansa in ya kun kada bari amir rasulihi in ko haka yake ya yi hannun riga da annabinsa fa ana abra umin to ni ma na yi hannun riga da shi wanda Allah wanda Allah ya hannun riga da shi ai kaga sai kai ma sai ka hannun riga da shi fa balaga Umar sai wannan ya isa ma Umar wannan labarin fada'ahu sai kira shi وقال يتي ليس هكذا يا عربي يتي يا كاي wannan balarabi ba haka abin yake ba balarabi kusuri ba haka lamarin yake ba فقال كيف هي يا امير المؤمنين يا lamarin yake فقال برئ من المشركين ورسوله haka haka haka wato Allah ta'ala ya yi hannun riga da mushrikai kuma annabi sa ya bi abinda ubangiji ya yi na wato yin hannun riga da wato mushrikai bi raf'i rasul rasuluhu wato shi rasuluhu abu sharafa فقال أعرابي sai wannan bala mai ce wa ana wallahi abra mimma bari Allah wa rasuluhu min ni ma wallahi la yahdi riga daga waɗanda annaban Allah da annaban suka yi hannun riga da su fa amara Umar radiyallahu anhu alla yuqri alquran illa aliman bil arabiyya illa aliman bil arabiyya cewa kar wanda ya sake koyar da qur'ani sai wanda ya san larabci kawai ba dan ka haddace ba sai ka san larabci sai za ka koyi da qur'ani to wannan shi kansa wannan asari a siyoti a cikin addurul matur ɗaya ambace shi yanda ya faɗa ɗin nan kuma al'ambari a cikin littafinsa al-waqf wal ibtida galibi ga ya ma wurin al-waqf wal ibtida ai malamai ke faɗin wannan kissa wanda inda ake tsayawa da inda ake ba a tashi kaga ba zai kace wato inna allaha anna allaha bari'un minal mushrikina kuma ka tsaya a wurin ba wa rasulu kuma kaga jumla ce musanafa abin ya zai zama kuma in ka hada da can ba zai bi daidai ba to wannan shine ilimi na al-waqf wal ibtida ilimi ne mai muhimmanci kwarai da gaske akwai inda galibi in ka tsaya barbar ba za a yi akwai inda kuma in ka tsaya babu laifi to galibi a irin wanda suke kawo shi ibn asakir shi ma ya rawaito da sanadi wanda yake mai dan rauni mai rauni ba mai rauni ne zuwa ga ibn abi mulaika abdullahi ibn abi mulaika da umar dan khattab abdullahi ibn abi mulaika bai rashi umar dan khattab ba saboda ita ma riwaya ce bayan maraunin riwaya zuwa ga ibn abi mulaika din to kuma ibn abi mulaika tsakanin shi da umar fa akwai tazara sosai baban tabi'i na ma dai bai riski bai riski umar dan khattab ba saboda haka riwaya ce ta da'ifiya saboda haka dai duk abin da ake ruwaitowa cewa waɗannan abubuwa sun fara ne tun lokacin abubakar ko umar ko kuma manzon allah to wannan duk gaskiya ba su tabbata ba abin da aka sani cewa waɗannan abubuwa sun fara ne lokacin sai na ali lokacin da aka samu abin wataƙila ya fara tun kan lokacin sa amma dai abin ya fara sama a lokacin sa saboda galibin al'amari baƙi suna sun shigo cikin musulunci ai baƙin da ma ya aka kashe sai na Usman din ko baƙin da kuma ya zama aka kashe kuma sai na Ali shi kansa duk da baƙin da ya aka kashe sai na Umar amma kuma wannan abu bai fatsawa ba duk da aka aran jayi su aran jayi su a lokacin saboda haka wannan ba zai zama shi dalili ba a tabbas dai da nan gota to insha Allah bari to bari ba damuwa sai mu mu karashe wannan wannan tafhidin wannan ai tafhidi ne insha Allah in muka zo gobe sai mu sai mu fafata kuma wa ikhtalafa al-ulama fi wadi' ilmi an-nahw malamai sun yi sabani akan wai wane ne fara yin rubutu a ilmin nahw ba wai waye ya fara kirkirar nahw ba cewa zaka kirkirar nahw wannan ba ba wanda yake ce shi kirkirar nahw kirkirar nahw wannan to waye ilmin larabci wani abu ne da kowa ke yara kamar mun ne cewa wai waye asalin Hausa wannan kaga san tsatsa ne wannan ma ai wato bai kamata ma ya shigo shalasi ne a tattaunawa bai kamata wannan lamari ya zo ba an ce shi baya ji da kuma yanzu ya zo ko kuce shi da asalin mutane ai ba zai shigo ba eh to kuma da ya zo da ya auren ba da Hausawa ya auren ba eh saboda haka amma ana magana ana magana asalin wanda aka sani cewa Hausa mulkin Hausa mutai wataƙila inda masarautar Hausa to wataƙila sai ya zama an karba to shi wannan ba Allah shi ba ji da ya zo da sauransa ba cewa shi ya ba da kawo Hausa wannan ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi ba yare ubangiji shi ke kawo su wajen allakun shu'uba wa qabail ta'aruf ubangiji shi ke kawo yare ba wani baya zama wani abu ko da ka ji an ce asal larabawa annabi ibrahim ko isma'il ba ana magana wai shi ya kawo su yaran ba shi ma isma'il da ba shi larabawa ne rayu ba kuma ana magana ma ba arab ba arabul ariba ba ana magana larabawa da suke bangaren hijaz bangaren su su manzo Allah da su ne wato wanda suke so suna hada jibi da su su isma'ila gaba da su akwai sauran larabawa wanda su kuma asali ma su ne asalin larabawa ma wanda su ba su yi garwaye da kowa ba kamar bangaren kahabaniyawa da sauransu ba bangaren adinani ba wa khalafa ulama fi wadi ilmi nahwi akan wanda ya fara yin rubutu a ilmin nahwi wannan shine rubutu ba wai abu ba fa nasaba ba'dhum wad'ahu ila ali bin abi talib wasu sun nasaba cewa wato afuwar wannan kisa ta ta Umar dan Khattab in kun duba kun duba cikin cikin tarjuma ta addu'a ne za ga an faɗi cewa wanda kisan ta fata faruwa ne da shi Abu Asad addu'a ne wannan haka haka Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam ya faɗa cikin sirar Alam ibn Bala in kun duba haka za ku gani saboda haka shi wannan din kisan ta tabbata amma kusan lokacin sai na Ali ko kuma lokacin Abu Asad addu'a ne abin ya tabbata فرسوا بعضهم وضعه الى علي بن ابي طالب وسكت علي بن ابي طالب شي فara shi ya fara wato yi rubutu a nahau ali ali bai da wani rubutu sai dai abinda aka ake tabbace sai da je kufa ya karanta da ilimi sosai to daga cikin abinda kuma ya karantar da alama akwai ilimin nahau akwai ilimin larabcin amma dai a ce yayi wani rubutu haka galibi rubutu da ake danganta ma Ali zaka ga sai dai ya bayar da shi a magance an samu wasu kuma daga baya su taskace daga baya wa ba'dhum nasabahu ila abi al-aswad ad-du'ali wasu kuma sun danganta wannan magana cewa wanda ya fara yi shine Abu Asad Abu Abu al-Aswad ad-du'ali wa ba'dhum nasabahu ila Nasr ibn Asim al-Laythi shi wannan babban malami ne wa ba'dhum nasabahu ila Abdurrahman ibn Hurmuz wasu kuma Abdurrahman ibn Hurmuz wannan babban malami dan kasar Madina wanda yake ya shahara da ruwaitar ruwaya al-Araj wanda ke ruwaya daga Abu Hurairah almadani ne galibin mutanen madina su irin wannan abubuwa saboda su ba su da bukatan su to zai yi abu ne ba'idi ko kace wasu suka fara rubutawa inda su ba su ga wannan bukatan ba bukatun ba dan su baki suka zo tafiya suke yi walakin min haula ulama wajhu nazarin fi zalika yace cewa wato abin labari tabbata daga waɗannan malamai da aka faɗa cewa su suka fara rubuta ilimin nahwu to akwai nazari a wajen malamai cewa haka abin yake ko ba haka abin yake ba abin da yake jama'il muhaqqiqin suka tabbata suka tabbatar da gaskiya galibi shine abul asad du'a ne shi ya fara shi ya fara wato yin rubutu a nahau in al'ijli kuma fiqa ne a cikin hadisi sunansa zalim shi da wani lokaci wannan sunan zalim ba wai dole mai azalimi ba suna ne dai kawai dai proper noun haka kusan lafazin az-zulmu ba ba wai yana ba duk waya ka kauce ma wani abu to wannan kuma shi ma zulmi ne an fahimta eh saboda haka ba wai dole zalim amma dai duk da haka dai sunan nasu zama abul aswad ba ali shi ya fi tabbata daga a cikin sunansa to ko dalibin sai na ali ne ya rasu 69 bayan hijira to su ali ijli suna cewa shine farkon wanda ya fara rubuta nahawu banda ali ijli abu umayd al-qasim ibn sallam kusan da abin da suke faɗa kenan ana cewa kuma ya أخذ علم النحو عن علي بن أبي طالب صار كذا ما قال ذاك إيه هذا كان علي ده شيء أبو الأسود بالي علي يتجيل شيء فارا يمجد شيء سوى ده أنا سام مطلولي yana kantar da ilimin nahawu cikin ilimuka da yake kantar da su ilimin sunna da kuma addinin musulunci da alƙalanci da sauransu daga baya kuma abul aswad bin ali yazo in kace abu ali yayi wannan rubutu nake lokacin da yayi rubutu da fama da mulki a lokacin ai galibi sai dai sa wani to abul aswad bin ali an ce shine daga baya ko dai ali ya sa shi ko kuma dai aliyin dai malamin sa ne kuma daga baya shi ma ga akwai bukatuwa haka dan ana cewa wannan wannan fadin cewa anna Allah bari'un minal mushrikin wa rasulih cewa wato Abu Asad Ali ya ji wani da ya karanta ya yi lahani shikenan sai aka sai tashi ce a to dole a zo a karanta bayan wani sarki ya zo ya ce mashi da Allah ka baka ka baka rubutun nahawu ce shi ba zai ba ka zo ka rubuta nahawu ana bukata ya ce shi ba zai ba an ce shi wanda sarkin ba shi da ya je kafa ya biya kuɗi ce je ka inda hanyar yake wucewa ka je kai lahadi da je lahadi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ai dole a rubutu a rubutu kuma shine sai zai rubuta to wannan shine al-ashba a riwayar cewa annallaha bari'un minal mushriki da wa rasulihi akwai abin da ake dangata masu al-basri cewa yana karantawa riwayaci shaddadi wa rasulihi to in ma ta tabbata sai zama alal mujawara kamar inda aka ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wannan ma'anahu ma'anahu wa arjulakum amma ayi mishi wasu kasar ilmu jawara wannan larabci akwai shi abu da ba shi ne asalin irabu sama amma saboda zama da wato me ake cewa shi ke kawo farin kai madauki kanwa shi ke kawo farin kai wannan shi kusan haka abin ya faru to shine dan shi shi ƙara cewa wallazi alaihi jumhurul luhati anna abal aswad ad-du'ali wada'a minhu ma adrakahu aqluhu abinda dai yake a tabbaci a wajen galibin malamai shine abul asad ibn ali shine wata ya fara yin rubutu a ilimin nahwu abin da ya iya riska a hankalinsa a fahimtarsa thumma aqara al-imam ali ma wada'ahu sai kuma ali ibn abi talib ya tabbatar da shi akan abin da ya rubuta wannan ya tabbata lokacin ali ya fara kuma ya tabbata bayan lokacin ali ne kaga wannan da dai mahallin nazari ne a wajen malamai a imama dai kusan cewa cewa ali imam ali wanda ya babu laifi in ka ce shi imam ali kamar da babu laifin kace imamu abdullahi dan abbas babu laifin kace imamu abdullahi dan mas'ud babu laifin kace imamu abubakar ibn abubakar as-siddiq babu laifin kace imamu umar dan khattab ah wanda babu laifin saboda duka imamai ne kuma sayyidai ne asiyaduna ne shugabannin mu ne ah to amma abin da dai malamai ba su so shine kawai da shi take dan ka ba wani haushi inda in shi ake yi ka ce imamu saboda kamar cewa shi shine imam bayan manzo Allah kai tsaye bila faslin saboda ka ba waɗancan haushi ko ka ce waɗannan su azzalumai wannan shine bid'a shi ta malamai ba sa kuma galibi abinda magabata suka yi akai su ka ce musu sahabban ya ba falala akan ka ce musu wani imam imam imam kamar maganar karaman lahu wajen hagu ne gayan Allah ta lace radin lahu anhu maradwan to wace radin lahu anhu ne ya ba fi akan ka ce ka ce wani karaman lahu wajen hagu in ka faɗa karaman lahu wajen hagu duk yayi wannan babu laifi amma kar ka faɗa ba zai taki shine abin da ba a so dan ka ba wani haushi wannan ita ce bid'a kuma wa ashara anna hadha an-nahw wa ashara alayhi anna hadha an-nahw kuma ya gaya mishi mishi ishara shi alim na dalil cewa wannan shine ilimin nahw wato yasa mishi wannan ilimi soya din kuma akhadha al-ulama min ba'd yaziduna alayhi sai malamai suka dinga wato ƙara ƙare ƙare a ilimin nahw din hatta nama har sai da ya wato habaka wa tara'ara aka raine shi ya habaka ya zama wa kamula bina'uhu ya zama ginin sa baki ya kammalu ila an sara sarhan shamihan wa qidal arkani a sai da ya zama wani wawo keken wato gini mai tsauri mai tsawo mai kuma wato aminci mai nakarta wanda yake rukunansa wato dirakunsa da kuma tirakunsa dai zama sun zama sun masu karfin gaske masu wanda aka gina su harsashin su harsashi foundation mai karfi to mun kai ina ganin sai mu dakata a nan ko sai mu in muka zo insha Allah sai mu shiga cikin ilmin nahwu ilmin nahwi din mu shiga cikin mu ga abin da abin zai ba mu insha lokaci zai zai huwace mana amma insha Allah gobe kamar da muka ce muka faɗa shirya da rabi za mu fara mun fara shirya da rabi kuma takwas in Allah da mun gaba za mu yi kuri kuri daga sai mu dan dinga ta da dan sauri saboda haka in wani ya ga an wuce wani abu da bai fahimta ba to galibi sai ya mana bayani magana haka sai mu dan tsaya mu dan mishi dan ishara haka dai mu huce tunda ba ba ma samu ya zama an tsara da bata lokaci shafi biyar shida in ma ta kama watakila bakwai saboda a yi sauri a gama sati biyar insha Allah ta'ala za mu iya gama shi in ji har Allah ta'ala ya sanya muka tafi yayin da muke bukata to abin da baka da Allah ya ba mu lada abin da baka kusa da Allah ya ce mana sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah